من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يومنا قوم شاتكوس قوة رمضان رانا تشاتكوس شكرا تدبو ليلة لليهود الأربعين دبير muna gabatar da karatu wannan masallaci na Uthman ibn Affan a nan kofar gadon kai a birnin Kano muna karatu a cikin suratu Yunus alaihi salam mun tsaya aya ta 19 malam ya karanto aya ta 20 aya ta 20 a alakata da aya ta baya shine ayar da muka karanta ta 19 Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayanin cewa mutane asalin sun kasance ne akan tauhidi har kuma aka samu wasu suka gurɓata wannan aƙida bayan ƙarni ɗaya bayan ɗaya har goma tsakanin annabi adam da annabi nuhu alaihi salam kamar yadda muka karanta Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabawa zuwa ga mutane waɗanda suka gurɓata tauhidi suka shigar da shirka ciki kuma da yawa daga cikinsu ba su karbi wannan kira ba kai tsaye da yawa kuma daga cikinsu da suka bijire Allah tabaraka wa ta'ala ya saukan musu da hukuba da azaba daban-daban ya halakar da su to sai Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari game da mutanen makka wanda Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su su ma dai Allah ya aiko musu annabin ko manzo domin ya kira su zuwa ga tauhidi bayan abin da suka kasance a kai na shirka to sai suke neman cewa ya zo musu da aya ya zo musu da aya ma'ana da wata alamar da za ta nuna cewa shi manzo ne daga Allah to Allah ya bashi alkur'ani amma ba su gamsu da alkur'anin ba kamar yadda muka bayyana alkur'ani mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi yace kowane manzo Allah yana bashi aya yana bashi mu'jiza wato shaidar da za ta tabbatar shi dan sako ne daga Allah amma kowane manzo in ya tafi zai tafi ne da ayarsa amma ayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita wanzajiya ce har tashin alkiyama shine alqur'ani kuma larabawa Allah ya kalubalance da cewa su kawo kwatankwacin alqur'ani ba su iya ba to amma ba su tsaya iya nan ba suka ci gaba da cewa dai ba su gamsu da wannan aya ta alkur'ani ba a dai ba su wata ayar ta daban shi ne fana Allah ta'ala wa yaquluna laula unzila alaihi aya so ayatun min rabbi waɗannan mushrikai suna cewa dan me ba a saukarwa shi wannan manzon ba aya daga ubangijinsa kuma sun faɗi wannan ne ba dan komai ba sai dan a izgili da taurin kai ba wai dan ba su san alkur'ani aya ba ce domin su kansu sun gamsu da ce alkur'ani aya ce cikin ayoyin ubangiji tunda sun ka ya gagare su kwaikwayo ya gagare su kwaikwayo amma sai suka ce a'a ba wannan suke so ba shi yasa ayar da ya gabata muka karanta suna cewa ita bi qur'anin ghairi hadha aw badalhu su ba su gamsu da wannan alkur'ani ba aka musu wani ko a musanya shi suka ci gaba da ce a ka musu ayoyi daga ubangiji ma'ana kamar kenan ba su gamsu da ayar da Allah ya ba su bata alkur'ani wa yaquluna suna cewa laula unzila alaihi ayatu min rabbi dan me ba a saukan masa da wata aya ba daga ubangijinsa sai Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa kul yace a gaya musu innamal ghaibu lillahi abin da yake gaibi na Allah ne shi ya san yaushe zai saukar da ayar da yake so kuma wace iza ba ya saukar din innamal ghaibu lillahi ay inna nuzul al ayati ghaibun wallahu huwal mukhtas bi ilmihi al musta'thir bihi saukar da aya al'amari ne na gaibi ba shi annabin ne yake bayyana ayar ba a Allah ne yake saukar da ita to saboda haka Allah shi yake zabar wanda in ga dama isaukar kuma yaushe in ga dama kuma Allah ta'ala ya mai musu da martani a ayoyi da dama cikin alkur'ani cewa wannan tambaya da suka yi ba sun tambaya ne da nufi na ta kamar yadda ake cewa zuciya ɗaya ba a'a sun suna faɗa wannan ne kawai don taurin kai da kuma izgi shi yasa Allah ta'ala ce wa ma manana nursila bil ayati illa an kadzaba biha al awwalun ba kuma yasa in suka ce ma'ana kafirai suka ce a ba mu aya sai a ba su ba ba komai Allah yake ya sa bai yi hakan ba sai dan me a na baya sun faɗi haka kuma an ba su ayar kuma ba su gaskata ba sun karyata sun karyata ma'ana suna son su ga wani abu wanda yake ba abin da dan adam ya saba gani ba wani bakon abu kuma Allah yana yi musu haka din amma still ba su yi imanin ba ka duba mutanen annabi salih ya aka yi da su da suka kalli wani tsauni suka ce in gaske ne ce da wannan tsaunin ya fitan mana da taguwa sai roki Allah kuma sai ga taguwa daga tsaunin amma ai ba su yi imanin ba bai ma suka yi suka halakar da ya sai to in gaske ne bari mu halakar da ya sai kuma mu gan azabar za ta zo kaga kenan me suke nufi ba nufi ne mai kyau ba kun ce kaza an ba ku kun ce kaza to shine Allah ta'ala ya ce wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzaba biha al awwalun ba komai ya saka in sun ce a ba mu aya ba ma ba su ba sai dan na baya sun faɗa an ba su ayar amma ba su gaskata ba wa ataina samudan nakata samuda ai mun ba su wannan taguwa din da suka ce a nuna musu aka nuna musu aya amma me suka yi mubsiratan aya ce ga ta a fili suna gani tsauni ne suka ce in gaske ne a ce ya fidda kuma ya fitar da taguwa da fazalamu biha amma suka yi zalunci suka halakar da wannan taguwa sai Allah ya ce wa ma nursilu bil ayati illa takwifa kuma ayoyi da Allah yake saukarwa ai yana saukar da ayoyin ne domin ya zama gargadi ga mutane cewa in fa aya ta zo ba ku imani ba to Allah zai halakar da ku Allah zai halakar da ku shine malamin suka ce ma'ana faɗin Allah ta'ala wa ma nursilu bil ayati illa tafwifa ai wato sunnar Allah cikin bayinsa shine in suka tambayi aya aka ba su ayar ba su imani ba fa in amanu shikenan sun imani da abin da Allah ya sauka musu na aya shikenan sun tsira wa illa ajalatumul uquba sai Allah ya gaggauta sauka musu da uquba sai Allah ya gaggauta sauka musu da uquba shi yasa in sun ce a ba su aya din sai Allah ya dakatar da al'amarin ba zai yi yadda suke so ɗin ba saboda inda gaske ne ai akwai ayoyi da yawa da ya kamata su imani a daito ko alkur'ani aya ce gare su ai aya ce gare su amma ba su imani ba saboda haka Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su fa qul innamal ghaibu lillahi aya da Allah yake saukarwa da gare shi ne gaibi ne na Allah shi yake saukar da aya lokacin da iso ni ba ni da ilimi akai ko ba da iko ba ni nake cewa in yi muku ba a'a da izinin Allah ne Allah ne yake saukar da aya al'amru kulluhu lillah fantaziru saboda haka ku ci gaba da jira inni ma'akum minal muntaziri ma'ana ba dai kuna jira ku ga kamu na ubangiji ba to ku jira ni ma ina jira tare da ku lokacin da Allah zai yanke hukunci tsakanina da ku abinda kuke musawa na ukuba daga Allah ta'ala za ku ganshi kuma lokaci ne mai zuwa malami suka ce tambayar da mutanen maka suka yi na aya ai Allah ya ba su ayoyi din ba iya qur'anin ba ma ba iya qur'ani ba Allah ya ba su ayoyi daga cikin ayoyin shine ayar da zamu karanta nan gaba manzo Allah ya yi musu addu'a Allah ya jarrabe su da fari kuma Allah ya jarrabe su da fari yace Allah ka jarrabe su da sinin ka sinin Yusuf ma'ana ka kama su da fari irin yadda ka kama ka saukarwa mutanen annabi Yusuf kuma Allah ya kama mutanen maka da fari din har kuma suka koma wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya muhammad yi mana addu'a roƙan mana ubai su ai sun roƙi abin da za su roƙa ba su ga yayewa ba saboda haka kai ka roƙan mana naka kuma ya roƙi Allah Allah ya yaye musu ba aya ba ce amma ai ba su yi imani ba kuma lokacin da suka ga wata gashi nan daren sha hudu suka ce in gaske ne ce ne watan nan ya tsage ya sauko kuma manzon Allah ya roƙi Allah Allah ya sa watan ya tsage biyu ya sauko har ƙasa sun gani gaba ɗaya amma sun yi imani ba su yi ba kenan wannan yake nuna ba wai gaske suke cewa in an ba su aya din za su yi imani ba shi yasa yace fantadiru inni ma'akum minal muntazir in dai ba ku imani ba kuna jira sai kun ga aya to ku ci gaba da jira za ku ga ayar ku Allah zai kawo muku aya Allah zai kawo muku aya shi yasa a wata ayar ta abin nan al'an'am Allah ya ce walau annana nazzalna ilaihim wal mala'ikata wa kallamahum al mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qublan ma kanu la yu'minu illa an yasha Allah walakin na aksarahun ya ji halo da yawa na baya sun nemi ayar an ba su an ba su amma ba su yi imani ba shi yasa Allah ya ce da abin da suka nema kamar suka ce a zo mana da mala'ika aka kawo mala'ika ɗin ga matattunan sun kwanta sun mutu a ta da su su yi magana aka ta da suka yi magana kai duk abin da suka nema aka yi musu ma kanu liyuminu ba za su yi imani ba illa an yasha Allah sai in Allah ya ga dama to saboda haka Allah ta'ala yana jinkirta musu ne imhalan dan su dawo su gyara ba wai dan ba zai iya saukar da ayar ba kuma Allah ya sani cewa ko ya saukar da ayar ba gaske suke za su imani ba za su kuma cewa a kawo wata ne ko kuma in an kama su a'a ba aya ba ce dabo-dabo ne kawai sihiri haka ɗabi'arsu take to shi sa Allah ya gargade su wannan faɗin Allah ta'ala in tadru inni ma'akum minal muntazirin wato gargadi ne cewa in ba ku yi imani ba kuka ce sai kun jira kun ga aya to ku ci gaba da jira za ku gani Allah zai kawo aya ne kamar yadda aka halakar da na baya kuma haka za a tafiyar da ku kuma manya-manyan mushirkan maka da suka yi taurin kai din ai abin da ya faru kenan a badar aka halakar da su bayan an jefa su a cikin wata tsohon rijiya manzan Allah ya tsaya a kansu ya ce yanzu al'amarin Allah ba gaskiya ba ne yanzu kun tabbatar abin da nake faɗa gaskiya ne sai abdullahi da mas'udi yake ce ya rasulallah ai ba za su je ka bai ce a za su je za su je yanzu ai ga sun tafi lahira sun ga yaƙini to abin da aka gaya musu gaskiya ne abin da suka karyata gashi ya tabbata gare su Allah tabaraka wata ala yake bamu labari dabi'a ta dan adam dabi'a ta dan adam cewa idan aka dandana masa ni'ima bayan da yana cikin wahala yana mantawa da ni'imar baya godiya shine fa Allah ta'ala wa idza adaqna wa idza adaqna الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون الله تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة إذا مكا أنتنا ومتعني واتو رحمر مكا باسو wato dangogi na ni'ima daga cikin ni'imomin ba da zarra'a bayan da suna cikin kunci da wahala masatum da ya shafe su idalahum makrun fi ayatin sai kaga suna gaggawa wajen yin makirci ga ayoyinmu to wannan ayar ce da na faɗa da cewa su mutanen maka da suke tambayar aya ai ga aya Allah ya saukan musu shine wannan farin da Allah ya jarrabe su da shi da suna cikin ni'ima suna cikin ni'ima shine rahama da Allah ya faɗa ai ni'ima wa khisban wa raha wa sa'ata al'aish suna cikin rayuwa mai yalwa da jin daɗi ba su da wata matsala suna cikin ni'ima bayan kuma min ba da zarra masattun bayan a da suna cikin talauci da babu Allah ya buɗa musu da suna cikin talauci da kuncin rayuwa sai Allah ya kawo musu yalwa da ni'ima idza lahum makrun fi ayatina amma bayan Allah ya yaye musu damuwar a madadin su yi wa Allah godiya sai masa biyayya sai da'a sai kuma suka juya da baya suke yin makirci ga ayoyin Allah ma'ana suke yin sa'ayi suke gaggawa wajen kokarin kawo cikas ga addinin Allah iyakar addinin shirya masa makarkashiya idza lahum makrun fi ayatin suna karyatawa suna makirci an rawaito hadisi daga Imam al-Bukhari da Muslim daga Abdullah ibn Mas'ud yake cewa anna Quraishan lamma sta'saw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da alaihim bi sinina kasini Yusuf Quraisha lokacin da suka yi tawaye ga Annabi sallallahu alaihi wasallama suka ki imani sai yi musu addu'a ce Allah ka jarrabe su da fari suna cikin yalwa sai Allah ya rike dukkan ni'imarsa fa asabahum qahtun waja sai wahala da wato fari da kunci ya same su hatta akalul izam wal mayt suka dinga bi har sai da ya zama duk inda suka samu wani kashi ma ce suke da mushe da komai ma saboda me komai ya tsaya cik shine ya faɗin Allah ta'ala fartakib yawma ta'ti sama'u bi dukhanin mubin yakhshan nas hada azamun alim har ya zama mutane suna saboda tsananin yunwa suna ganin in sun daga kai sama kamar wani wani hayaki ne a sama duhuwa suke gani saboda bala'in yunwa da kuma fari yace fa ja abu sufyan ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa kala ya muhammad innaka ji'ta ta'muruna bi silati rahim abu sufyan sai je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya muhammad ba kai kace mana addinin ka yana cewa asada zumunci ba wa inna qaumaka kad halaku ga mutananka za su halaka da yunwa fad'ullah lahum roƙa musu Allah sun san akwai Allah kenan kuma sun san ana roƙon Allah fada sai manzo Allah yayi addu'a lahum gare su fa kashafa Allahu anhum al'adab sai kawai Allah ya yi musu wannan kunci da farin me ya kamata su yi sai imani tunda sun yarda gashi an yi addu'a Allah ya yi amma idza lahum makru fi ayatina inji Allah ta'ala amma da su yi godiya su ce a'a to in haka ne ai addinin gaskiya ne su yi imani da Allah lalle Allah ne ya aiko da shi sai suka juya da baya suka ci gaba da abin da suke na tsangwama ga annabi sallallahu alaihi da addinin musulunci suka ki imani suka ki imani to kuma haka ɗabi'ar ɗan adam take wannan ana ba mu labari ne misali na mutanen makka amma ragowar mutane ma da haka suke ɗabi'arsu yanzu sun samu ni'ima suna mantawa da Allah suna mantawa da Allah kuma su rika yin makarkashiya ga addinin Allah suna tawaye amma in suka koma cikin wahala da kunci da babu da kaza da kaza sai kuma su koma su tuna da Allah din sai su tuna da Allah haka ɗabi'arsu take shi yasa zuwa cikin hadisi da aka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi tafiya da sahabbansa kafin sun yada zango cikin daren sai aka yi ruwa da aka wayi gari manzon Allah ya musalla asubahi sai yace da sahabbai hal tadruna madha qala rabbukum al-laila kun san me ubangiji ya faɗa cikin daren jiya qalu Allah wa rasuluhu alam suka ce Allah da ma'aiki suka sani qala yace ubangiji ta'ala ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir yau da aka wayi gari a subahin nan bayina sun wayi gari wasu suna imani da ni wasu kuma sun butulce mu sun kafirce mu an yi ruwa jiya da daddare da aka wayi gari mutane suka kasu gida biyu masu imani da Allah da kuma wanda suka butulce wa Allah sai ya ce wa amma man qala fa amma man qala mutumin da yau aka wayi gari yace mutirna bi fadlillahi wa rahmati jiya mun samu ruwa da rahmar Allah da falalarsa fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawaki to wannan ji Allah yayi imani da ni ya yadda ni nayi ruwan falalata ce da rahamata kuma ya kafircewa abinda wasu ke da'awa cewa in aka samu ruwa daga tauraruwa kaza ce in tayi kaza ko in kaza yayi kaza a Allah ne yake ruwa duk wanda yace an mun samu ruwa da falal Allah da rahamarsa to yayi imani da Allah kuma ya kafircewa wani Allah Allah kadai yadda yake ruwa ba wani ba amma man kala amma wasu daga cikin mutane sun wayi gari suna cewa mutirna bi nau'i kaza wa kaza jiya tauraruwa kaza ta keta ta bi waje kaza shi yasa aka samu ruwa fa zaka irin wannan ji Allah ta'ala kafirun bi mu'minun bil kawakib kenan bai yadda Allah ne yake ruwan ba ya manta da Allah shi yasa in ya samu ni'ima sai ya rika cewa ai mu ba dama ne innama utitu ala ilmin indi ai dabara ta ce ai a damuna ta yi kyau saboda ai kaga bana mun samu taki mai kyau kuma ai mun yi gaggawa muka yi shuka ai bana ai dama ai sai ta sake sake ci a'a ba zai ce kai alhamdulillah Allah mun gode ma duk wata dabara ce taka a ciki babu ta Allah ce komai Allah ne yake duk dabarar da zaka yi da Allah bai ga dama da baka samu girbi mai kyau duk dabarar da kake da kasuwar da waye da Allah bai kawo sa'ar ba da ba za ka samu ka ce kai ai ai kaga dabarar da shi yasa ai na ga yawa ne shi bai iya kasuwa ba sai da nace masa ai kaza a'a ba haka bane wallahi Allah ne ya baka kawai ba wata dabara to mutane dabi'a su mantawa suke da Allah in suna cikin ni'ima amma idan aka sai ya faru kuma ba sa tuna kowa sai wa sai Allah din shi kuma suke so ya yaye sun san ba wanda zai iya taimaka musu sai shi to shine fa Allah tabaaraka wa ta'ala wa idza adaqna an-nasa rahmatan min ba da zarra masatum idza lahum makrun fi ayatina sai su manta da Allah kuma su rika aikata abin da yake ya ci karo da abin da Allah yake so me Allah yake so ai masa biyayya abauta masa shi kada ai masa da'a ai hidima ga addininsa sai su juya da baya haka sai suke sai Allah yace kul ka ga musu ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama qulillahu asra'u makran ku sani Allah ta'ala shi ya fi ku gaggawa wajen kama ku da ukuba in ya ga dama duk abin da kuke yi din nan Allah in ya so shi mai gaggawa ne wajen kama mai laifi ai ashaddu istidrajan wa imhalan hatta yadhunnu adh-dhanna min al-mujrimina annahu laysa bimu'adhdhab Allah yana jinkirtawa mai laifi sai ya dauka ai duk abin da yake ba abin da zai same shi ba zai ba abin da zai abin nan shi ya sha ya tsallake amma sai Allah ya ce a gaya masa kulillahu asra'u makran in Allah ya ga dama akwai hanya dubu da doriya da zai kama ka ta wannan hanya ya fi gaggawa wajen mai kama mai laifi in ya so in ya ga dama amma yana jinkiri ne ga mai laifi har sai yayi mai ya miƙe kafa ya ɗauka ba abin da zai faru in azabar Allah ta zo kamun Allah nan kuma falan yuflithu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam in alkamun Allah ya zo ba inda zai kubuce ba inda zai fake ko ya gudu daga azabar Allah in ta kama shi ay asra'u uqubatan ala makrikum wa ashaddu akhzan wa aqdaru ala aljaza ma'ana Allah ta'ala asra'u uqubatan ala makrikum yana mai gaggawan yin hukuba a bisa makircin da kuke in ya so yanzu nan zai kama ku akan abin da kuke wa shaddu akhzan kuma kamun sa yana da tsanani wa aqdaru alal jaza kuma shi mai iko ne akan isa kai ga kowa bisa abin da ya aikata amma yana jinkirtawa bayi ne har lokacin da ya hukunta musu tsayawa a gabansa a gobe kiyama kuma kowa ya girbi abin da ya aikata shine Allah ta'ala ce inna rusulana yaktubuna ma tamkuru ku sani manzanninmu suna nan suna rubuta abin da kuke aikatawa na makirci ba buyaye ga Allah ba ba ma ɓoye ga bayan Allah wanda ya wakilta mala'iku suna rubuta duk ana nan an killace an kirdige an kiyaye ku jira lokacin kulin tadiru fa inni ma'akum minal muntadir lokaci ne kankani ku yi jira ku yi dako in kun je kun tsaya gaban Allah za ku ga komai gaba gare shi wa wajadu ma amilu hadiran za su tadda abin da suka aikata gashi nan a rubuce a kididdige har ma su yi ta mamaki sun ɗauka manya-manyan ake rubuta sai har da ƙanana hadda kanana kowa zai ga abin da ya aikata babu karami babu babba saboda haka Allah ya ce su ci gaba da abin da suke aikatawa inna rusulana yaktubuna ma tamkurun suna rubuta abin da kuke aikatawa na makirci kuma za ku ga sakamako in kun gamu da mu inji Allah tabaraka wataala sannan sai Allah ya ci gaba da yi mana bayani bayan yayi bayani a jumlace kenan a dunkule game da ɗabi'a ta ɗan adam wanda idan ya samu ni'ima sai imanta da Allah in ya shiga kuma wahala da kunci da abin nan sai koma yana raki yana roƙon Allah ya yi masa to sai Allah ya sake ba mu kuma bi tafsil irin yadda mushrikan suke aikatawa in sun shiga masifa shine aya ta gaba huwa alladhi yusayyirukum huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون آية تقبات الله تبارك وتعالى إن قيام النبي أتدن آدم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا إذا متعني سنة cikin ni'ima bayan da suna cikin wahala suna ta roƙon Allah Allah ya yi musu wahala da kunci ya yi musu suka shiga nima sai su manta baiwar da falar da Allah ya musu su yi fito na fito da ayar Allah da kuma addinin Allah to wannan a jumlace kenan wannan ayar da malamin karanta sai ta buga mana misali na zahiri game da ɗabi'a ta ɗan adam wannan dai da aka yi bayani a baya wannan dai ɗabi'ar tasa shine Allah ta'ala ya ce huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr Allah ta'ala shine wanda cikin ikonsa da kudurarka kudurarsa kuke tafiya ma'ana yake tafiyar da ku akan tudu da kuma cikin kogi ma'ana kuna tafiya ne da da kudura ta ubangiji shine ba ku iko yadda kuke tafiya akan tudu kuna cikin salama da aminci har kuke tafiya a cikin me a cikin teku a cikin teku idan ka duba girma na jirgin ruwa kai ko kwale-kwale ne ma in ka duba ai yadda ake kera kwale-kwale a dora shi akan ruwa kuma i zauna ai akwai aya cikin ayoyin ubangiji ya za a iya zauna akan ruwa bayan duk abin da aka sami nauyi nitse yake a ruwa amma shi ba zai nitse ba kaga ya nuna Allah ne ya rike shi to amma ba iya nan Allah ya rike ba har akan tudun ma Allah ne ya rike ka wato kamar yadda na faɗa wannan ayar tana nuna mana ɗabi'a ta ɗan adam wato in yana kan tudu sai ya ɗauka ai ya sha wai ba zai faɗi ba ba zai halaka ba ba zai ya manta Allah yana ya cewa ƙasar ta tsage ta haɗiye shi a ba zai tuna wannan can yake tsoro saboda yana ganin can babu inda zai do amma yana ganin a ƙasa ai ba wa damuwa to ɗabi'ar ɗan sai Allah ya ce hatta akan tudun ma Allah ne ya rike ka yanzu kai motar da ake ji akan tudu ba Allah ne ya rike ta wa rike ta motar da take ake tafiya a kanta ka duba tirela mai nauyin nan ka duba wane ne koya ta kubuce ji ta adin da take amma ga shi shekara shekaru ana ta ba wanda yake damuwa saboda Allah ya tsare komai yana tafiya akan tsarin da Allah ya bayar na rayuwar ɗan adam ba abinda ku ba fargaba ka hau mota kana tuka kana jin amma ka duba matsalar ta da sai a ce an samu hatsari ka duba yadda take to waye rike ta musamman ana speedin ana gudu Allah ne ya rike ta shi yasa ta lafiya lau to kamar yadda Allah ya rike ta akan tudu a bar hawar haka akan abin nan ruwa ma Allah ne yake rike da wannan huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idha kuntum fil fulki amma dabi'ar dan adam sai aka buga misali a inda yake da fargaba shine idan ya hau jirgin ruwa har in kun kasance fil fulki ma'ana kuna tafiya a jirgin ruwa akan teku wajarai bihim birihin tayyiba kuma ruwan ma'ana jirgin ina tafiya akan ruwa tafiya lafiya lau iska mai daɗi tana gudanar da shi babu hayaniyar iska ma'ana ba tare da iska mai guguwa ba a'a iska ce da take tafiyar da jirgin ruwan yana tafiya cikin nutsuwa da kwanciyar hankali wa farihu biha a lokacin kan mutane suna cikin ainihin farin ciki da murna kuma suna ma sheki ayesu suna ma sheki ayesu saboda musamman mu a zamaninmu yanzu mu ne ayar nan za ta nuna mana yanzu akwai jirgin da in ka shiga ciki ba za ka san ma a jirgin ruwa kake ba saboda girman shi kuma an tanaji duk abin da kake tambani a cikinsa filin bal ne abin nan na ninkaya abin nan otel otel na cin abinci wajen rawa ba abin da babu a ciki sun duniya ce suka mai da ita cikin ruwa sai su ɗauka ai ba su da matsala in mutum ya hau sai ya manta cewa yana kan ruwa ne saboda girman abin ma ya kai ba zai in ba ya fito ya leko waje ba zai iya gane ma a cikin to anan za a ga ana ta sheke yana abin da aga dama amma fa lokacin da ne ake tafiya cikin iska mai daɗi duk wanda ya ga titanic ko shi zai ba da wannan labarin ana abin da ake so amma idan aka ci ya faru kuma dai sai ya ga ido ya daina fata hatta idza jaraina ya hatta idza kuntum fi fulki wa jaraina bihim birihim tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun asifun sai Allah ya aiko da iska mai guguwa shadidatul hubub mai tsanani waja'ahum al-mawj min kulli makan sai kuma kaga igiyar ruwa ta tsinke ta ko ina ruwa ya riga yayi fushi mana yana yin tsiri igtalama al-bahru alayhi sai kaga kogi yayi yana yin abin nan kumfa yana yin igiyar ruwa tana ainihin motsa jirgin wa zannu annan uhita bihim a lokacin sai waɗanda ke cikin jirgin su ɗauka cewa zannu anan ba wai na zato bane a'a sun tabbatar da cewa wannan yadda iskar nan take kada ba za su tsira ba zannu anan bi ma'ana sun yi yaqini cewa ba so ba fita ma'ana sun ɗebe kauna daga tsira saboda me irin wannan iskar ba su tafiya a ruwa sun san irin yanayin iska irin wannan da kyar ake sha a cikinta to anan kan sai kuma su kyale komai su koma kiran Allah shi daya da'awullah mukhlisina lahuddin sai su rika roƙon Allah suna addu'a suna masu tsantsance addu'a ga Allah shi kadai za su kira banda wani ai mukhlisina lahu du'a su tsarkake addu'a gare shi kadai ba tare da sun hada shi da wani min gairi an yushriku ma'ahu ta'ala shay'an ba tare da sun nemi taimakon wani ba anan sun san cewa babu wanda zai taimaka sai Allah shi daya ubangiji na gaskiya ubangiji na gaskiya ba wanda za su kira kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wasu ayoyin yace wa idza masakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu in masifa ta same ku a cikin teku sai ku manta da kowa sai Allah kadai kuke iya tunawa da shi falamma najjakum ila albari aghatum amma kuna hawa tudu sai ku ci gaba da ainihin wato tawaye da juyawa da baya wa kana al-insanu kafura dan adam mai yawan kafirci ne mai yawan butulci lokacin da ka yadda Allah zai taimake ka kuma Allah din ya taimake sai ka da kai masa godiya godiyar Allah shine ka daina shirka shi da ya tsirantar da kai a can ka koma ka rike shi daya kar ka rike kowa in ba shi ba amma sai dan adam ya juya da baya ya manta da Allah ya ci gaba da kafirci shine Allah ya ce wa kana al-insanu kafuran Allah ya- bawa ya kasance mai yawan kafirci ga ubangijinsa haka ya Allah ya faɗa a cikin wata sura qul ara'aytum in atakum adabullahi aw atatkum as-sa'atu aghayra Allahi tad'una in kuntum sadiqin bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a wa tansawna ma tushrikun duk wata masifa ba ba a ruwa kadai ba ma anji Allah qul ara'aytukum ce ku bani labari in atakum azabullahi in azabar Allah ta zo muku aw atatkum as-sa'a ko tashin alkiyama ya zo a gairar Allah ta duna wani za ku nemi taimakonsa ba Allah ba akwai wanda zai taimake ku in gaske kuke in kuntum sadiqina sai Allah ya ce bal iyyahu tad'una duk wata masifa da ta zo muku kuna kyale kowa ne ku kira Allah shi kadai kuma Allah din fayakshifu ma tad'una ilai abinda kuke so Allah iyaye muku sai kuma iyaye muku din in sha'a in ya ga dama watan sauna ma tushrikun a wannan hali dai kan kuna mantawa da duk abin da kuke shirka Allah kadai kuke iya tunawa da shi saboda haka sai su rika kiran Allah shi kadai da'awullaha mukhlisina lahu din kuma suna cewa la in anjaytana min hadi ya Allah in ka tseratar da mu daga wannan halaka in ka tsamar da mu min hadihi daga wannan hali da muke ciki lanakunanna min ash-shakirin za mu yi maka godiya tabbas wallahi za mu zama cikin masu godiya lanakunan hadda rantsuwarsu ma wallahi ya Allah Allah din suke wa rantsuwa wallahi za mu yi godiya mai godiyar shine ba za mu riki kowa ba in muka tsira sai kai tunda yanzu kai ka tsiratar da mu su ba su iya yin komai waɗancan to wajen ka kaɗai za mu koma za mu yi maka godiya ya Allah hadda rantsuwarsu da kuma ƙarfafa magana lanakunan na mina shakir wallahi za mu yi maka godiya wallahi za mu kyale su kai kaɗai za mu riƙe ya ubangiji Allah ka tsiratar da mu falamma an jahu amma lokacin da Allah ya tsere da zo idahum yabghuna fil ardi bighayri al haqq sai ga su dai waɗannan din suna gaggawa wajen yada barna a bayan ƙasa bighayri al haqq ma'ana ba tare da gaskiya ba suna abin da yake Allah baya so suna yada barna a bayan ƙasa suna gaggawa ma wajen yada barna din shine idahum yabghuna fil ardi bighayri al haqq ma'ana suna gaggawa wajen yada barna malamai suka ce fil arzi din nan da aka faɗa wato kamar ka ce a duk bayan ƙasa duk duniya duk inda suka samu kansu ba za su tuna da Allah din ba sai su ci gaba da me da yin barna bayan kowa sun roki Allah ya tsamar da su Allah ya tseratar da su sun roki Allah sun ga halaka kuma suka ce haddaran tsuwa cewa za su yi godiya godiyar kuma ita ce su bauta Allah shi kadai su daina barna amma sai gashi sun ci gaba da abin da suke yi imamu shaukani a wajen wannan aya ce fi hada dalilun a cikin wannan aya akwai dalili ala anna alkhalqa jubilu ala ruju' ila Allah fi shada'idi alkhalqa duk halittu an halitte su an dabi'antar da su a bisa dabi'a ala ruju' ila Allah fi shada'idi in wata masifa ta faru su ba sai su manta da komai su koma ga Allah haka dabi'ar dan adam ta jubilu an dabi'antar da su akan haka wa annal mutarra kuma ayan nan tana nuna mana cewa wanda ifada cikin wahala cikin kunci cikin masifa almuttar yujabu du'a wa in kana kafir Allah yana amsa masa addu'a ko kafire ne ko kafire ne in ya shiga masifa ya shiga bala'i yace ya Allah inda ya kira Allah Allah zai amsa masa sai dai ya kyale Allah ko kafire ne ko da bai yarda da Allah a kasa ba da ya samu kansa a wancan yanayi sai ya ce Allah ya yarda da Allah din to Allah din kuma zai amsa masa ga wayannan mushrikai suna bauta gumaka amma da suka shiga halaka sai suka jefar da gumakan duka suka ce yanzu Allah kai kaɗai muka dawo gare ka ko sai Allah ya tsiratar da su ya amsa musu shi ne cewa annal mutarrar yujabu du'awu wanda yake cikin bala'i Allah yana amsa masa addu'a wa in kana kafiran ko kafiri ne abin da zai baka mamaki kwanan nan na gani a abin nan a irin social media kwanan nan na gani wata kafira baturiya take cewa tana tana tana ganin musulmi a ingila ne ma'ana ta rayu da musulmi ta rayu da musulmi ita take ba da labari ita kirista ce ba ta yi imani da amma tana tare da musulmi kuma ita tana lura da cewa kamar musulmi a ranta tana jin allansu ya bi gaskiya ta ce wallahi in ta shiga masifa sai kadai sai ta ɓoye ta rika kiran allan musulmi wallahi kuma sai allah ya amsa mata wallahi ta faɗa kafin ta musulunta ta ce duk wata masifa sai ta rika kiran allah saboda tana ji a ranta musulmin nan su suka gaskiya shi yasa in ta shiga masifa ta ce a ɓoye ba wanda ya sani wallahi malam sai ta rika kiran allah na musulmi kuma sai Allah ɗin ya amsa mata wallahi ta ce sai daga baya bayan tsawon lokaci ta musulunta amma take ba da wannan labarin wannan ya tabbatar ma da cewa Allah yana amsa inda aka kira shi shi ɗaya ko da mutum ne yake cikin kafiri da bai da Allah ba amma in ya shiga masifa ya kyale kuma ya koma Allah Allah ɗin zai amsa masa Allah ɗin zai amsa masa yace fi hadhihi al-aya ibn Imam Shawkani yace a cikin wannan aya bayanu anna haula al-mushrikeena tana bayanin cewa waɗannan mushrikai kanu la yaltafituna ila asnamin fi hadhihi hala idan suka shiga masifa suna kyale gumakansu su koma wa Allah dama dai sun san akwai Allah amma sai riki gumakan ne wai dan su ne tsani tsakaninsu da Allah ba su yadda saboda Allah shi kadai ba saboda wato tabewa saboda tabewa sun san akwai Allah kuma sun san shi ne mai iko amma sai suke riƙa gumaka tsakaninsu da ubangiji to in suka samu bala'i ya fada musu sai su koma Allah gashi nan mun karanta hadisi a cikin sahih bukhari da muslim Abu Sufyan ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya yarda Allah da Annabi yake kira gaskiya ne in ba haka ba dan me zai su su kira mana amma yazo yace roƙan mana Allah akana ce a sada zumunci ga al'umma kaza ta halaka zumunci shine ka roki Allah ya yayi mana kuma Annabi ya roki Allah ya yayi musu kenan sun yarda akwai Allah ne sun yarda Allah yana da iko amma matsalar shi ne in suka kuma samu ni'ima sai su manta da Allah wajen bauta sai rike gumaka shi ne sai haka suke inji imamu shaukani ayat ta nuna in suka shiga masifa suna manta da abin da suke rike riko kowa bayan Allah sai rike Allah kadai sai ya ce fa ya ajaban inji shaukani ya ce amma abin mamaki lamma lima hadasa fil islami min tara'iba ya taqidu min tawa'ifa ya taqinu fil amwal yace amma mu mun gani ga wasu nan sun ce su musulmi ne amma kuma sun rike wani Allah wasu matattu ta amwat sun rike wasu matattu fa iza aradat lahum fil bahri mislu hadhihi al hala ta'u al amwat yace mun ga kuma su wayannan da suke cewa su musulmi ne idan suka shiga teku masifa ta faru sai ba za su kira Allah ba sai su kira wayannan matattun masu riko da wasu waliyai ga mushirkai nan na zamanin farko su kan suna da gumaka sun san akwai Allah idan masifa ta sai su jefar da gumakan sai su ya Allah yace amma ga wasu su musulmi ne sun yarda da Allah amma idan masifa ta faru sai su barwa Allah din sai kuma su kira wasu waliyai inji wa Imam Shaukani yace abin mamaki ya aka samu wannan akasin walam yukhlisu du'a lillah basu kira Allah kadai ba kama fa'alul mushrikuna kama yadda wancan mushrikan suka kira Allah shi kadai kama tawatar zalika ilaina tawaturan yahsibu alqata yace wannan abin yana faruwa mun gani ba abu ne ya zama tawaturi ma'ana kowa ma ya sani ana yi ko ba a yi waye bai san ana yi ba eh waye bai san in musifa ta faru ana barin Allah a rike wani ba waye bai taba gani gobara ta tashi ana kiran wani wali ba waye bai gani ba wallahi kadan ne zai ce bai ga irin wannan ba ko za a yi hatsari a mota ko a jirgi kaji ana kiran wani Allah ba za a ce Allah ba kuma wanda yake kiran fa yana cewa shi musulmi ne kaga an samu akasi kenan mushrikai masu gumaka sun bar gunki sun ce Allah kai kuma da kai ce ka yarda da Allah kuma ka bar Allah ka kira wani akasi kenan to kenan su ma sun fi me sun fi sanin daidai kenan fiye da kai amma kai ka ce kai musulmi ne kuma in musiba ta faru sai ka riga kiran wani Allah wane wane wane ba Allah ba ya aka yi haka inji imamu shaukar yace kuma wannan abin ya faru duk duniya ta sani tawaturan da an gani fanzur hadakallah yace duba ka gani Allah shirye da kai ma fa'alat hadhihi al-i'tiqadat ash-shaytaniyya wannan abin da ya haifar da wannan aqidu ne na shedan aka shiga cikin musulmi aka ce musu ai ga wasu nan suna da matsayi na kusanci da Allah ai waliyai ne ai manyan mutane ne ai an roke su ma suna amsawa ai in masifa ta faru ma suna iya yayewa saboda haka in zaka fadi kira su ba karka kira Allah muna gani ga abin da ya faru a zariya ko wannan kan ma duk wanda bai gani ba kaɗan ne ko ana cewa a madadin ka ce Allah Allah sai ake cewa ya Hussein ya Hussein a lokacin kuma da za a bar duniya lokacin masifa lokacin da mutum yake cikin bala'i da ya kamata ya ce ya Allah ka mun dauki sai kuma ya bari sai gashi ba yana cikin masifa ta mutuwa da halaka amma yana kiran sayyidina Hussein yana kiran nana Fatima yana kiran Mahdi ya barwa to ai Allah ya kamata ka kira a wannan hali na ittirari ba wanda zai kama dauki sai Allah kuma yana da aushi musulmi ne amma ya bar Allah to yace wannan masifa ce da aqidu shaytaniya suka haifar a cikin musulmi wa aina wasala biha ahluha kuma ka duba inda ma abuta irin wannan aqidu kuma yanzu mu ba ba gashi muna gani ba aqidar wanda suke kiran wurin Allah ma suna cewa shine ma Allah suna cewa ma shi Allah ma bashi rukun duniya suna cewa me ba sa faɗa me ba sa faɗa munanan maganganu kuma wannan aka shaitaniya su suka haifar da aƙidu munana aƙida da shaitan ya raya wasu mutane sun bar Allah suna kiran wurin Allah shaukani yake cewa wa aina wasala biha ahluha ka duba irin yadda wannan aƙida ta kai mutane zuwa ga irin wannan matsayi sun bar Allah suna kiran wurin Allah wa ila aina rama bihim ash-shaytan ka duba inda shaitan ya jifa da su wa kaifa iktadahum wa tasallata alayhim ka duba yadda shaitan ya ja ragama yayi musu linzami kuma ya kai su halaka ya baro hatta kadu lahu qiyadan suka sallama wa shaitan suka yarda da abin da yake faɗa musu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan shaukani yake faɗa wajen wannan aya to idan shaukani ya ga watakila mu abin da mun gani ya fa wannan shaukani din mu ne yanin yadda yanzu ake kiran wasu ana jingina musu allanta ana cewa a lahira ma su Allah zai ba wa damar wai ma su zaɓi wanda suke so su kai aljanna zaɓi wanda munanan aƙidu munanan aƙidu to kaga wannan ya nuna mushrikan farko ma sun fi sanin Allah fiye da irin waɗannan saboda su da masifa ta kama su Allah din suka kira kuma hatta a wannan zamanin gashi wasu mushrikai suna faɗa su cewa suna cikin shirka amma kuma suna in suka shiga masifa sai su kebe su kira Allah kuma Allah ya amsa musu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kira irin waɗannan azzalumai da suke zalunta kawunan su suke aikata irin wannan al'amari yace ya ayyuhan nasu kaga nan kuma sai aka kira mutane baki daya ya ko mutane in ji Allah tabaraka wa ta'ala inna ma baghiyukum ala anfusikum ku sani duk abin da kuka aikata na zalunci kanku zai koma inna ma baghiyukum ala anfusikum duk abin da kuka aikata na zalunci kanku zai koma aqibarsa wato sakamakon sa kanku zai koma mata alhayatid dunya kuma abin da kuke gani kuna jin dadi a wannan dan duniya dadi ne kankani mata alhayatid dunya duk abin da mutane suke yi ai ba kuma yasa suke yi ba suna ganin suna da duniya a hannunsu ma'ana abin da kuke aikatawa ta tamatta'una mata al'atid kuna ganin kuna jin dadi ne a duniya dadi dan kankani mai gushewa kuna yin zalunci saboda kun samu wata dama a duniya kuke aikata wannan zalunci kuke shirka kuke zaluntar bayan Allah kuke duk abin da kuke yi mata alhayatid duniya jin daɗi ne kankani na duniya za ku ji daɗin duk abin da kuke za ku yi sai ce sun ma'ilaina marji'ukum amma ku sani wajena za ku dawo inji Allah gare ni za ku dawo baki ɗayan ku kuma in kun dawo wajena a ranar alkiyama na tada ku na tsaye da ku duka fa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun anan kan kowa za a bashi labarin abin da ya kasance ya aikata na zalunci kuma zai zai ɗebi sakamakon abin da ya aikata zai ɗebi sakamakon abin da ya aikata duk abin da mutum yake yi ya ci gaba da yi wata rana zai ga sakamako na abin da ya aikata din zai tsaya a gaban Allah kuma zai ga littafinsa zai gani an rubuta kuma zai ba da amsa a gaban Allah tabaraka wa ta'ala ya zo a cikin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito da Imam Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min dhanbin ajdaru babu wani zunubi da yake ajdaru ya fi dacewa ko ya fi kasancewar an yi ajiyar Allah da sahibi fi duniya Allah yana gaggauta kama mai wannan laifi tun a duniya ya yi masa ukuba ma'ama ya dakhiru lahu bil akhirati min al tare da abin da aka aje masa na azabar lahira fiye da zalunci zalunci Allah baya son zalunci kuma baya kyala azzalimi yana da jinkirta masa inna Allah yumilu lidh-dhalim hatta idha akhadahu lam yuflit Allah yana jinkirta azzalimi ma'ana yana bashi wato im- imhali shine jinkirin da zai dauka ai ba wanda ya isa yanzu abin da yahudawan nan suke ba haka suke cewa ba ita uwar uwar gijiyar ta su America cewa ta yi su daina kai yakin nan kafin Ramadan ya shigo suka ce su ba Ramadan ba ko menene sai sun yi kuma su gashi na har yau suna kashe mutane a cikin watan Ramadan suna cewa mu ga in Allah haka ne mu ga abin da zai mana amma Allah yana jinkirta musu in kamun Allah ya zo gare su wallahi za su sha mamaki za su sha mamaki babu laifin da Allah yake gaggauta kama mai yinsa tun a duniya kafin lahira banda abin da zai gama da shi a lahira irin zalunci wa qati'atir rahim da yake zumunci azzalimi ba zai tsira daga zalunci ba ko da yana gani an masa jinkiri lokaci ne kankani amma zai ga sakamakon laifinsa tun a duniya kafin a tashi kiyama an rawaito daga Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi Allah ta'ala ya masa rahama yace salatu khisalin man kunna fihi kunna alayhi abuwa guda uku duk wanda i zai ga sakamakon sa duk wanda i zai dawo masa abu uku in kai to sai ka sai ka dauki natija sakamako a hannunka tun kafin ka tsaya a gaban Allah abuwa guda uku yace fa hiya raji'atun ala sahibiha sai ya dawo mai yin sai ya ga sakamakon abin ya ce albaghi wa nafsu wal makar zalunci da karya alkawari da kuma makirci albaghi zalunci saboda Allah ya ce dangane da annaksu karya alkawari saba alkawari da kuma almakru makirci Allah ya ce game da almakru makirci wala yahiqul makru sayyi illa duk makirci mummuna wanda yake to ba wanda zai koma kansa face mai aikata shi ba wanda zai ɗebi natija sakamakon wannan makirci face mai aikata shi haka yace ya ayyuha hannasu innama baghyukum ala anfusikum mai zalunci Allah yace ya ko mutane ku saurara ku ji innama baghyukum ala anfusikum wannan zalunci da kuke kanku zai koma sannan yace fa man nakasa fa innama yankuzu ala nafsi wanda isa ba alkawari bayan ya alkawari to kan shi zai dawo sakamakon saba alkawarin shi zai gani a cikin ƙwaryarsa to wannan kenan Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari game da ɗabi'a da hali na mutane yadda wato Allah ta'ala yake musu ni'ima daga cikin babban ni'imar da Allah yake musu shine me ya ba su iko suna tafiya akan tudu da ruwa ya rike su tafi lafiya lau suna cikin ni'ima amma idan ba za su godiya ba idan masifa ta same su su koma zuwa ga Allah shi kadai suna neman agajinsa kuma Allah ya gaya mana cewa masu aikata zalunci irin wannan da ma kowane irin zalunci to sani za su ɗebi sakamakon zaluncinsu tun a duniya kafin ma su je kiyama sannan in sun je sun tsaya a gaban Allah za a gaya musu a karanta musu duk abin da suka aikata na wannan zalunci sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala yake buga mana misali na duniyar da mutane suke duk abin da suke don ita ba ya ce mata alhayatin duniya ba duk abin da ake yi don me ake yi don duniya a samu matsayi a samu kaza a yi kaza a yi kaza shi ne manufar to wai yaya duniyar nan take in mutane ba santa ba sai Allah ya buga misali game da ita ya ce duniyar nan da kuke duk abin da kuke yi don ita ga yadda take sai Allah ya ce inna ma masalul hayati inna ma masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fahtalaqa bihi فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون يتفكرون Allah tabaraka wata'ala kamar da muka yi bayani ya gaya mana cewa mutane abin da suke aikatawa na zalunci suna yi ne saboda wato ɗan jin daɗi na duniya kankane wanda yake mai gushewa to sai Allah yake bugawa mutane misali dangane da ita duniyar nan misalin rayuwar duniya yadda take hakikaninta ga wanda bai sani ba ya ce innama matsalul hayatun duniya ya ce yadda rayuwar duniyar nan take kama in an zallahu minas sama kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama ruwan sama fakhtalata bihi nabatul ard sai tsirrai na ƙasa suka cuɗanya da wannan ruwa mana suka sha daga wannan ruwa فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام daga irin abubuwan da mutane suke ci na abinci da kuma abin da dabbobi suke ci wato idan Allah ya saukar da ruwan sama ƙasa za ta yi fitar da tsirrai za ta fitar da tsirrai nau'i nau'i na tsirrai daban-daban irin waɗanda mutane 'yan adam suke ci da irin waɗanda dabbobi suke ci hatta idza akhazatil ardu zukhrufaha in ruwa ya sauka sai ƙasa ta yi ado da wannan ciyayi da kuma tsirrai din ma'ana ta yi kore shar ko ta yi furanni ta yi kyau bayan ruwa ya sauka wazayyana ta yi kawa ta yi ado wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha waɗanda suke bayan ƙasar suke tafi akan ƙasa mutane su rika ɗauka cewa ai wato kamar masu gona kenan masu gonaki in an yi ruwa aka je aka yi shuka ya banya ta yi kyau kuma sai a yi taiwa juna murna a ce a bana za a yi girbi mai kyau sun manta da wanda ikon kasar take hannunsa sun manta da yadda asalin kasar take cewa ita ba tafiya take a saiti ma'ana launi ɗaya ba ita duniya to sai bayan suna ta yi wa juna murna wa zanna aluwa suna cewa ai su kan zanna anan suna ganin masu ai tabbas ma a to ga abin nan yabanya ta abin nan har ga fure ma abin nan ya fara dawa ta fara da kai masara ta fara goyo wane ne yayi kaza kaza saboda ai magana ta kare yanzu ko da ruwa ba ai kaza ba ai tunanin kenan annahum qadiruna alaiha ce a sun gama cin riba a bana ai ba dama ne an yi kaza kaza ataha amruna laylan aw nahara sai Allah ya aiko da al'amarinsa al'amarin Allah shine hukubar da yake jarabar bayi da ita a rayuwar duniya lailan aw nahara sai al'amarin Allah ya zo ko dai cikin dare ko kuma cikin yini da rana faja'alna hasidan ma'ana sai Allah ya aiko da wata tsawa mai dauke da wuta sai ta bi ta kan gonakin sai ta kona gonar ko kuma Allah ya aiko da wata iska mai dauke da ja'iha wato irin wannan cutar abin nan kawai ana waye gari an zo gona sai a gadi ta yankwane ta ta karkata abin nan shikenan sai kuma a dora hannu aka saboda an san cewa magana ta kare gona ta gama abin nan hasidan kai ka ce an girbe ta ne ta lalace ta kone ta yi wato ta faɗi ƙasa ka Allah tagna bil ans kamar ba ita ce jiya ba take ta yi wannan kore ta yi kyau ta tsaya akan kafafunta to haka misalin duniya yake kadhalika nufassilu al ayati liqaumin yatafakkarun Allah ya ce kamar haka ne muke bayanin ayoyin mu dalla dalla ainu bayinuha wa nuwaddihuha muke bayani ga mutane masu tunani insha Allah ta'ala wannan aya gobe zamu karanta ta sai mu sake yin bayani akan ta domin ayar take tattare da ita tana ƙara yin bayanin ta ne abinda muka karanta dai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu lada baki daya abinda muka yi tuntuba harshe muna fata Allah ya yafe mana Allah ya karɓa mana ibada Allah ta'ala ya yafe mana kurakurai Allah ta'ala muna roƙo muna roƙon Allah da sunayensa mafiya kyawu da tsofinsa maɗaukaka ya ba mu aminci da kwanciyar hankali a ƙasarmu Allah ta'ala ya sa tausayi na talaka a zukatan shugabanninmu Allah ta'ala hali na kunci da ake cikin wannan ƙasa da duk ƙasashen musulmi Allah ka yaye ka musanya mana da albarka da yalwa Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka ji kan magabatanmu ƴan uwanmu da suke Palestine musamman a Gaza ana ana ana ana keta alfarmar jininsu da da dukiyarsu da mutunci sai Allah kai musu agaji ya dauki ya Allah ka taimake su ya Allah ya Allah gaggauta karye waɗannan yahudawa ya Allah ka sauka musu da bala'in da zai shagaltar da su ya kyale musulmi Allah ta'ala ka kaiwa masu da masu jihadi a Gaza dauke da agaji ya Allah ka ba su nasara akan abokan gaban su Allah ta'ala ka ji kan magabatan mu marasa lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya dukkan bukatunmu na alkhairi ya Allah ka biya mana su abin da muke tsoron Allah ka kare mu daga gare shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi